بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba tara ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1420 wanda ya daidai da 22 ga watan february shekara ta 2000 muna karatun sahihul bukhari a cikin kitabin jana'iza a inda al-imam al-bukhari yace babun rasan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'ad ibn khawla babin da ke bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi jimamin mutuwar wani sahabi nashi mai suna sa'adu ɗan haula annabi ya tausaya mishi ba don komai ba saboda wannan sahabi na daga cikin waɗanda suka yi hijira daga ƙasar makka a wannan lokaci tana ƙasar kafirci ya koma ƙasar madina a wannan lokaci ita ce kaɗai ƙasar musulunci daga baya aka tafi zuwa aikin hajji rashin lafiya ya kama shi a wannan ƙasa ta makka rashin lafiya ya kama shi a wannan ƙasa ta makka yana musulmi mumini wanda ya gudu ya bar ƙasar makka saboda kafirci kuma rashin lafiya ta zo ta turke shi ya mutu a garin to sai manzon Allah yake tausaya mishi akan ainihin wato ya gudu daga ƙasar kafirci kuma ya dawo ya mutu a cikin ta duk da yana mumini dalilin da yasa manzon Allah yake tausasa mishi yake tausaya mai kenan yake jimamin wannan mutuwa قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص an abihi radiyallahu anhu qala sahabi mai suna ainihin wato sa'adu dan abi waqasin ya ba mu labari yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'uduni ama hajjatil wada shekarar da aka yi hajjin bankwana an kira ta hajjin bankwana ne domin daga ita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa jama'a bankwana ya nuna musu ba za a sake haduwa a wannan wuri ba kuma har abada shi yasa sai aka kiraye ta hajjin bankwana to yace a wannan shekarar manzon Allah ya kasance yana zuwa gaishe ni wato mun tafi aikin hajji ne sai rashin lafiya ya kama ni sai ainihin manzon Allah ya rinka zuwa yana gaishe ni min waj'in ishtaddabi saboda rashin lafiya wanda ya tsanani gare ni fa qultu wani lokaci da annabi ya je duba ni sai na ce da shi inni qad balagha bi min alwaj'i ya rashin lafiya yayi tsanani gare ni kamar yadda kake gani wa ana zu malin gani mutum ne ni mai dukiya wala yarithuni illa ibnatun ba ni da wanda zai gaje ni sai ya kwaya daya aka ce a wannan lokaci ita kenan mishi yar shi mai suna Aisha dan haka sai ya ce ga dimbin dukiya ga tarin dukiya yana da ita amma ba shi da magaji lokacin bai da uwa bai da uba ba ɗa ba jika ba mata bai da kowa da zai gaje shi a duniya sai ita kenan yan shi kwaya ɗaya rak ta rage afa atasaddaqu bi sulusai mali sai ce ya manzon Allah na kasafta dukiya ta kashi uku in ɗibi kashi biyu in bayar sadaka kashi ɗaya in ban mata ta gada qala la annabi yace a'a fa qultu sai na ce bi shatri ya manzon Allah na iya yin sadaka da rabin dukiyata fa qala la annabi yace a'a thumma qala sa'annan sai annabi yace as-sulusu was-sulusu kabir ɗaya bisa uku shi ma fa dai ɗaya bisa ukun ya so ya yi girma au kafir ko kuma annabi ya ce ya so ya yi yawa innaka an tazara warasataka aghniya a khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna nas ka sani da cewa ka bar iyalanka a halin wadata bayan ka mutu ya fi alheri fiye da ka bar su suna cikin talauci suna miƙa wa mutane hannu suna yin bara suna roƙo wato in kana da hali kar ka zo mutuwa ka kyautar da dukiyarka dan ka bar iyalanka ba ko taro don in ka mutu zaka bar su a halin bukata suna miƙa wa mutane hannu wannan kaskancin ya shafe su kuma ya shafe ka kai da ka kwanta ka mutu don haka yace kar ka tsiyatar da ainihin iyalanka ka mutu ka bar su ainihin babu wani abu wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha manzon Allah ya ci gaba da cewa wannan sahabi ka sani da cewa babu wata sadaka ko kyauta ko ciyarwa ko alheri da zaka yi wadda kake nufin fuska Allah da ita sai ainihin an baka lada akanta hatta ma taj'alu fi simra'atika har abincin da kake sawa a bakin matarka duk loma duk abincin da ta ci kana da lada akan haka fa qultu ya rasulullahi sai nace ya manzon Allah ukhallafu ba'da ashabi yanzu nan za a tafi a banni baya abokaina duk su tafi su koma kasar makka ni kuma a banna anan kasar makka wa ana su koma madina ni kuma a banna anan kasar makka ina jiya qala sai ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace innaka lan tukhallafa ka sani da cewa ba za a barka ba fata amala amalan salihan har ka aikata aiki nagari illa zatta biha darajatan wa rifa'a sai ka ƙara samun daraja da ɗaukaka a wurin Allah maɗaukakin sarki wato ko a ƙasar kafirai kake matuƙar dai kai aiki na gari Allah zai ƙara maka ɗaukaka Allah zai ƙara maka daraja summa la'allaka an tukhallafa sa'annan manzo Allah yace ka sani kuma ta iya yiwuwa a barka a ƙasar Makka din ma hatta yan tafi abika aqwamun har ainihin wasu mutane su amfanu da kai wa yudarra bika akharuna wasu kuma ainihin su cutu ta hanyarka nan ɗayan abu biyu ko dai a barka a ƙasar makka ka zauna kana jihadi kana karantar da mutane mumine da yawa za su amfana kafirai kuma da yawa za su cutu ko kuma ma za a iya barin ka da rai kai tsawon rai yadda wasu su amfana da kai wasu kuma su cutu hakan kuma abu ya faru ba a bar shi a ƙasar makka ɗin ba an koma gida madina tare da shi amma kuma Allah ya mishi tsawon kwana mumine da dama sun ci moriyar shi duk inda kaga ana musulunci a ƙasar farisa yankin ƙasashen iran da ƙasashen da ke kewaye da ita albarkacin aikin sa'adu ne shine babban kwamandan musulunci a wannan yanki kaga mumine da dama sun amfana da shi kafirai kuma masu bautar wuta maguzawan farisa a lokacin da dama sun cutu da shi tasdiqan lima qalahu sallallahu alaihi wasallam dan ya tabbatar da abin da annabi ya faɗa annabi sai ya addu'a Allahumma amdi li ashabi hijratahum Allah ka zartawa da sahabbai na hijirarsu ka tabbata musu da hijirarsu ma'ana yanzu sun yo hijira sun baro makka su zo kuma makka kuma rashin lafiya ta kama su kamar hijira bata tabbata ba kenan Allah ka tabbata musu ka koma da su Madina inda suke so wala taruddahum ala aqabihim Allah karka koma da su baya karka koma da su kafirci inda suka baro karka koma da su kasar kafirai inda suka baro lakinil ba'isu manzon Allah sai ce sai dai wanda ake wa takaici wanda nake wa ciwo Sa'ad ibn Khawla shine Sa'ad dan Khawla mai riwaya Sa'ad wato matsalar Sa'ad Sa'ad guda biyu ne Sa'ad na farko shine wanda matsalar rashin lafiya ta kama shi ake tattaunawa da shi nan kuma karshe sai annabi yake cewa abin jimami shine Sa'adu dan Khawla to mahallin shahid kenan a cikin wannan hadisi da yace babun rasan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Sa'ad ibn Khawla babin da ke bayani akan cewa manzon Allah yayi jimamin mutuwar sahabi Sa'ad dan Khawla gashi annabi yana cewa sai dai shine abin takeici abin tausaya mishi shine yace yarsilahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amma ta bi makka manzon Allah yana ji yana mishi tausayi saboda ya mutu a makka ka bar kasar kafirci kuma a ce ka koma wannan kasa ka mutu duk da baka mutu kana kafiri ba amma dai ba haka aka so ba babu ma yunha min alhalqi inda almusiba yace babin da ke bayani akan abin da aka hana min alhalqi wato na daga aski mutum ya aske kanshi saboda ainihin musiba to kamar yadda ash-shaykh al-allamatul albani ya bada labari cikin littafin shi ahkamul janaizi wa bid'aha akwai mutanen da yake su in aka yi musu mutuwa ba su barin gemu da amma in aka yi musu mutuwa sai su bari bayan kwana biyu kuma jimami da takaicin mutuwa ya kau sai mutum ya koma yana aske gemu wannan mummunan kuskure ne amma shi bukhari anan yana ishara ne zuwa ga wata muguwar al'ada ita ce in aka yi maka mutuwa sai ka bi ka aske kanka kai ƙwaryan molo ka rinka yawo da tandame man kanka haka kawai dan da an ganka an ga wanda yake cikin halin masibar mutuwa aka ce an hana yin haka mai yasa bukhari ya ce wa qala al-hakam ibn musa al-hakam dan musa malami na yace haddathana yahya ibn hamza yahya dan hamza yace malamai suka ce inda duk kaji bukhari yayi irin wannan sahihiyar magana ita ce wannan hadisin asali bukhari ba zuwa akai makaranta i zauna ijiyo shi ba mai yiwa wata hira ce ko wani zance ko wani sha'ani ya haɗa su da malamin shi har sai malamin nashi alhakamu dan Musa ya bashi labari to in yazo zai kawo wannan irin hadisi ya hujja da shi a wannan littafin ba zai ce haddasana ba dan ya bambance hadisan da ya ji a makaranta da wanda ya ji kuma garin hira da malamin shi to shine nan sai kaji ya ce alhakamu dan Musa ya ce madadin kaji ya ce haddasana alhakamu bin Musa dan ka bambance قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن أن القاسم ابن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي, أبي موسى رضي الله عنه قال أينه واتو القاسم بن مخيمرة يتي abu burda tabi'i ne ɗa ne ga ainihin abu musa al-ash'ari ya ce waji'a abu musa waja'an babana abu musa al-ash'ari ya taɓa yin wata rashin lafiya wadda ta kai matuƙa fagushiya alaihi har ma sai da ya sume saboda tsananin rashin lafiya wa ra'asuhu fi hajrin ra'atin min ahlihi a lokacin da ya suma kanshi yana tallafe a hannu ko a kan cinyar wata mata daga cikin matan gidan shi falam yastati an yarudda alaiha shay'an a lokacin da ya suma yana tallafe a jikinta sai ta rinka ihu tana ta shiga uku ta lalace ta rinka faɗin kalmomi dai irin na kukan mutuwa wanda ka sani na jahiliya ya suma mutumin da ya suma bai mutu ba don haka yana iya jin abin da take cewa amma ba shi da damar da zai mayar mata da amsa falamma afaqa yayin da ya farfado qala sai ya ce ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na barranta daga wanda duk manzon Allah ya barranta da shi duk wanda manzon Allah ya ce ba ruwan shi da shi ne ma ba ruwana da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bari'a min as-saliqa manzon Allah ya barranta daga duk wadda take ainihin wato as-saliqa take kukan mutuwa wal haliqa da mai aske gashin kanta saboda takaicin mutuwa wa shaqa da mai tsatsa ga rigarta ko mai tsatsa ga mayafinta saboda takaicin mutuwa mahallin shahid kenan al haliqa duk wadda ko duk wanda ya aske kanshi saboda takaicin an yi mishi mutuwa wannan ainihin wato ya tafka ainihin mummunan kuskure a cikin addinin musulunci babun laisa minna man daraba al-hududa imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan mu musulmi ba ruwanmu da duk wanda ya mari kuncin shi saboda takaicin mutuwa an yi maka mutuwa kai tsalle ka ti maka fadi kana burgima kana kifawa kanka mari imam al-bukhari yace ba mu baka قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية من زن الله إرادة أمينكن الله سبتا قريش يتشي باروان مددوان دي ما رفسك شسبو دا أني مي متوى تكيش متوى يسا كلنك قوتا وكان كماري من زن الله يتشي با مباكا haka wanda ya yaga aljihu rigar shi ko wuyan rigar shi haka wanda ya ihu irin ihu ko kuka na jahiliya yana ya shiga uku ya lalace kaza kaza da irin waɗannan munanan kalmomi duk wanda ya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba ruwan shi da shi ashe kaga wannan hadisi wannan babi da Bukhari ya kulla cewa mu musulmi ba ruwanmu da wanda ya mari kanshi saboda takaicin mutuwa ashe ba ra'ayin mu bane daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu ma yunha min alwaili wa da'awal jahiliyyati inda almusiba babin da ke bayani akan an hana mutum ya rinka kira wa kanshi bala'i da masifa saboda takaicin mutuwa ko kuma ya rinka kuka yana baɗin maganganu irin maganganun jahiliya na maguzanci indal musiba imam al-bukhari sai ce indal musiba a halin da musiba ta samu musibar mutuwa ce musibar hadari ne wani abu ne naka ya kone duk dai musiba domin Allah madaukakin sarki cewa ye wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين duk waɗannan abubuwa Allah ya ɗoro annoba gonarka ta lalace ko motarka ta kife ko gidanka ya ƙone ko uwarka ko ubanka ko ɗanka ko kai wata asara duk sunansu musiba to duk sanda wata daga cikin musiban nan ta same ka an hana ka ka koma kana yin abubuwa irin na jahiliya kana zaune a gidanka da tsakar dare aka zuwa ka ce rumfar kasuwa ta kone abin da ya zama wajibi a kanka ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba kai tsalle ka yau alkafira ka yau tuntura gudi gudi daga kan gado shikenan ka je ana rike ka kana harjaji zaka shiga cikin wuta ƙarya kake a bakka mana kana jin zafin ta zaka dawo da gudu duk wannan ba musulunci bane duk jahiliya ce حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ƙara tabbatar mana yake jama'a ba ruwan mu fa da duk wanda ya mari fuskar shi ko ya yaga wuyan rigar shi ko ya kuka irin kuka na jahiliya saboda ainihin wata musiba wadda ta same shi saboda akwai lafazin hadisin da ya nuna yayin da wata musiba ta samu don haka kaga Bukhari ya kaidi a cikin ainihin tarjama babu man jalasa inda musibati yu'rafu fihi al-huzn yace babin da ke bayani akan wanda wata masifa ta same shi sai ya zauna ya dunkum kana iya gane damuwa da bakin ciki a fuskar shi aka ce bai yi laifi ba dan dama masifa an ta same ka dole zaka damu amma abin da ba a so ba a so ka je kai ta ihu wayyo kaza kaza a'a dan ka zauna ka yi shiru wanda duk ya kalli fuska ka zai iya gane kana cikin damuwar babarka ta mutu babanka ya mutu motarka ta kone rumfar kasuwa kaza kaza wannan aka ce in ka nuna bakin ciki a fuska babu laifi in kuma da zaka iya daurewa ma ka share ai a ganka tar matsatsau kana ci gaba da harkarka aka ce da haka yafi amma in baka iya baka iya bayyana bakin cikin babu laifi me yasa manzon Allah ya fi kowa hakuri duk duniya da lahira gaba daya amma zaka ji manzon Allah abin takeici ya same shi amma ya zauna ana iya ganewa a fuskar shi me dalili bukhari yace haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana abdul wahabi qala sami'tu yahya qala akhbaratni amra qalat sami'tu aisha radiyallahu anha qalat aisha Allah ya kara mata yarda tace lamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قتل ابن حارثة وجعفر وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن yayin da labarin kisan kai da aka yi wa zaidu ɗan harisa da ja'faru ɗan abi talib da abdullahi ɗan abi rawa ɗan ainihin rawaha sai manzon Allah ya zauna ana iya ainihin gane baƙin ciki tare da shi sojoji ne guda uku manya-manyan kwamandojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura su ya ce su je su jagorancin musulmi waɗanda za su yaƙi turawa a ƙasar Italy ƙasar Rome da suka tafi duk waɗannan kwamandoji na manzan Allah baki ɗaya kafirai suka kama su suka kashe su to da manzan Allah ya zo yana zaune ana iya ganin bakin ciki tare da fuskar shi mahallin shahid kenan kai ma yanzu dan uwarka ta mutu kar a ce kai da Allah kai baka da dangana ka washe fuskar ka saka ta kawala a'a ba lallai bane in ɗabi'ar shi ba ta iya jurewa dan ya nuna damuwar nan babu laifi me yasa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ba cewa akai akan wannan mas'alar ya zama sunna dole an aka yi maka mutuwa ka bayyana bakin ciki ba ba ta haka ake gane sunna ba wannan abubuwa ne na ɗabi'ar yau da kullum in haka ya faru gare ka aka ce ya halatta me yasa kana da wanda ya fi ka shine manzon Allah ya gabace ka akan irin wannan to baka yi laifi ba dan haka ya halatta in kuma da zaka share ka haɗiye akan haka fa ka zaka zo ka ji da dumi-dumi yanzu nan kai koyi da wata babbar sahabiya ita da aka yi mata mutuwa gaba har ado te ta caba adanta ma ba abin da ya dame ta kuma manzon Allah ya ji labari ya tattauna duk ya san matsalar bai mata faɗa ba don haka sai aka ce to in halin duk da mutum ya shiga daga cikin waɗannan ba za a ainihin damu akan haka ba dan akwai wani ma da yazo zai faɗi labarin mutuwa uban shi kawai sai da ya tuntsire da dariya ya kyalkyale da dariya tukune ya ce oga ya wuce fa oga ya wuce wa ana anzuru min sa'iril babi Aisha ta ce manzo Allah na zaune ana iya gane ainihin wato bacin rai daga fuskar shi ta ce ni kuma ina zaune ina iya hangen shi haka ta ɗan saɗaɗan ƙofa in aka buɗe ƙofa za ga tsakanin ƙyauren da ƙofar akwai ɗan tazarar katako haka ta ce ina iya kallo shakkil babi sai ta sake fassarawa in baka san sa'iril babi ba da sadul sai ta ce tsakanin ƙofa da ƙyaure fa'atahu rajulun manzon Allah na zaune yana cikin bakin cikin damuwar an kashe Ja'far an kashe Abdullahi an kashe Zaidu dan Harisa kuma abin mamaki waɗannan mutane malamai ne cikin sahabbai sojoji ne kuma na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zaidu dan Harisa bawan annabi ne wanda ya yanta yana matukar son shi Ja'far dan Abi Talib wane ga Ali dan Abi Talib Abdullahi ɗan rawaha babban mawaƙin manzon Allah ne har manzon Allah yana yaban shi yana cewa ɗan uwanku da yake min waƙa yana yabona gaskiya yake faɗi me yake faɗi ya manzon Allah sai ya ce ya nemi waƙa yana cewa wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi idza istafqalat bil mushrikin al-madaji'u manzon Allah sai da ya bashi da girin girmamawa saboda ya mai waka ya yabe shi yace duk abin da yake faɗi a kaina gaskiya yake faɗi yana cewa manzon Allah na cikin mu yana karanta mana littafin Allah da daddare ya tashi ya ibada sa'an nan kuma a lokacin da yake tashi yana ibada lokacin shimfiɗar bacci wurin daɗin bacci ya daɗi ga ainihin mushrikai yace manzon Allah ya nuna mana shiriya bayan da mu batattu ne a yanzu zukatanmu sun gane sun fahimta sun waye game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi to waɗannan mutane uku duk aka zo da labarin an kashe su annabi na zaune cikin takaici sai ga Aisha ta ce sai ga wani mutum kawai kuma sai zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai ya ce inna nisaa ja'farin wa zakara buka'ahunna mutumin ya ce ya manzon Allah matan gidan Ja'far wanda aka kashe ɗaya daga cikin jama'arka suna nan suna ta rusa kuka fa amarahu an yanhahunna manzo Allah yace ka tafi ka je ka hana su fa zahaba thumma atahu saniya falam yuti'nahu ya je gidan ya hana matan ya dawo karo na biyu yace matan ba su mai tsa'a ba fa qala manzon Allah yace unhub tashi ka koma ka je ka hana su kuka fa atahu salisa ya je ya hana mata mata suka ki barin kuka ya sake dawowa karo na uku qala mutumin ya ce wallahi galabana ya rasulallahi ya manzan Allah sun fi ƙarfinmu mun yi mun yi mun hana su kuka mun hana su sun ƙi fa za'amat annahu qala sai Aisha kun ga larabci kenan larabci lallai sai ka ƙware shi yasa ba za ka taɓa ƙwarewa da harshen larabci ba Allah kowaye kai sai ka daure ka koyi waka sai ka yi adab sai ka yi adab gemin ka ko ya fi furfura fari lallai sai ka yi adab za ka aini cewa ka tsufa kana jin kunya kai kaza ai in aka ce ana koyan addini shi ke nan duk wani hijabi da ke kwayar idan ka na jin kunya sai ka yaye shi ka tsaya ka koyi ilimi fes sannan ka zo dukka naɗe fuskarka da farin yadi gashi yanzu wannan kalmar za'ama ko a ƙur'ani ta zo a wurare da dama da ma'anar wai za'amal ladina kafaru allan yub'asu wai kafirai sun riya cewa ba za a tashe su ba ina ma'ana haka maganar banza kenan ko bahaushe in yazo yace wai ya ce kaza in dai kai ƙwararre ne a Hausa sai ka ce ai wannan magana ba ta da asali kenan to yanzu gashi da, mai ba da labari ita ce Amratu yar Abdurrahman ita ce almajira Aisha ita take karɓo mana wannan hadisin daga Aisha sai ta ce fa za'amat sai Aisha ta riya cewa annahu qala annabi ya ce to ka'ida ita ce idan zannu zato ko za'ama ko makamantan haka in ta taso anna a gabanta kamar nan to ya zama ta haƙiƙ fa za'amat annahu qala sai Aisha ta ce sai manzon Allah ya ce da shi yanke kai tsaye kenan fahsu fi afwahin turab tunda ka hana su kuka ka hana su sunki tafi ka ɗibi ƙasa ka watsa a fuskar su fa qultu ni kuma Aisha sai na ce argamallahu anfaka kai Allah ya goga hancinka a ƙasa balarabe baya zagi a shar kaza kaza a'a sai dai ta mawaki da yace bakar magana ba ɓaci ta ba to balarabe baya zagi amma zai faɗa maka bakan magana yace Allah ya yanke hancinka ka dubi dukkan mutum aka ce bai da hanci matsala ta to hancin ma gashi in bai tsaya da kyau ba sai ga mutum yayi muni balle a ce Allah ya gutsire shi sai ya ce qatta Allahu anfaka ala jadda Allahu albarajima kullaha wa qatta yarbu'a wa affara darima imru'ul kaisi ne wai mutanen da suka yi taron dangi kabilu uku suka haɗu suka kashe uban shi shine yayi musu addu'a yayi bombin ɗinsu a cikin addu'a yace ala dammarallahu albarajim kullaha yace kabilar barajim gaba ɗaya Allah ya darkake su ya saukan musu da wata kwaran kwatsa ta cinye su wa qatta'a yarbu'a Allah ya yanke hancin kabilar yarbu'a duk gaba ɗaya wa affara darima yace kabilar darim Allah ya zuba musu ƙasa a fuska su kawai irin zage-zagen su kenan ba sa a shari'a ai ta kuntume kuntume haka to nan ma Aisha shine sai ta ce mutumin arghamallahu anfaka Allah ya goga hancinka a ƙasa hanci mai taushi da yake da laushi aka ce an goga shi a ƙasa kuma Allah ya kaga wannan zagi ya kai matuka tace lam taf'al ma amaraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai baka aikata abin da manzon Allah ya ce ba manzon Allah ya ce tafi ka hana su kuka ka kasa to kai tafiya ka mana kai baka ai wannan abun ba walam tatruk rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al'ana'i kuma kai baka kyala manzon Allah daga fitinarka ba kai baka bar shi ya huta ba kai kuma abin da aka ce ka je kai ba kai ba shine tace Allah ya gutsura hancinka Allah ya goga hancinka kasa to kun ji mahallin shahidi a ciki shine annabi ya zauna cikin takaici قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قناة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء ainihin Anas dan Malik yace yayin da aka kashe manzon Allah alarammomi guda saba'in manzon Allah sai da ya share wata guda yana alkunuti dan kusan manzon Allah al'amarin shi da gaske yake manzon Allah matsalar shi babu sauki fa in ka tsogalo manzon Allah billahi lazi kai gudu ka tuba zai ta gaya wa Allah Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza wasu mutane ne suka zo suka yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen ƙauye suka ce duk ƙauyen su baki ɗaya sun musulunta suna bukata annabi ya ba su alarammomi manyan ƙwararrun malamai da za su koya musu karatun alkur'ani manzon Allah sai da ya zaɓi ƙwararrun mutane saba'in mahaddata alkur'ani ya ba su suka tafi da su suna zuwa kawai sai suka yi musu atara sai suka ritsa su suka ce dama ba wani musulunci kawai mu muna son ne dama za mu kashe ku mun yi dabara ne muka yaudaro aka ba mu don haka yanzu kashe ku zamu sahabban nan suka kwashe da gudu suka hau kan wani tudu suka gudu su saba'in din duka tun da babu makami kai da aka ce an ɗauko ka zaka karantar da islamiyya ice ko ahalari zaka riko daga bagadadi da chok to an ce an ritsa ka za a yaƙi ya za ka yi dole ka gudu sai suka gudu suka haye kan tudu waɗannan kafirai suka ce wa sahabban nan ko ku sako mu yanka ku ɗaya bayan ɗaya cikin girma da arziki ko kuma duk wanda muka wurga igiya muka jawo shi za mu yi mai kisan wulakanci sahabban nan suka rinka sakkowa ana yanka su suka rinka sakkowa ana yanka su sai wani guda ɗaya sai ya tirje ya ce kai wannan wulakanci ya isa ina namiji a jawo na aimin yankan rago gwamma a kama na aimin kisan wulakanci to daga cikin waɗanda ake kamowa ana kamo wani mutum mai suna Khubayb al-Ansari sai wasu jama'a suka yi ihu suka ce a tsaya a tsaya wannan ka a kashe shi a siyan mana da shi kuɗi na musamman suka ce sanda aka je yakin Badar shi ya kama babanmu ya kashe dan haka a siyan mana da shi kuɗi na musamman mu kai shi gandunmu mu kai shi anguwarmu mu je mu mishi kisa special kisa na musamman dan ya zama mun raba abin da ya mana aka ɗauki shi aka basu wancan sahabi da ya rage kwaya ɗaya ya ɗaga hannu ya addu'a amma yujibul mutarra idza da'ahu in kaga kayi addu'a kayi addu'a kayi addu'a kayi kayi kayi har yanzu bukata bata zo ba kaka gaji Allah ya san da saura ne baka baka shiga wuya ba tukuna har yanzu da saura shi Allah akwai iyakar akwai centigrade akwai tsawon da zaka kai ya gane yanzu fa wani ya shiga wuya duk da kai kana Allah ko nace fa ne babu abubuwa sun yi tsanani amma shi Allah a wurin shi baka kai mutarru ba duk ran da kaga duk san da kaga kai addu'a bata zo ran nan ba ko baka kai ittirari ba baka shiga wahala ba har yanzu a wurin Allah shi yasa yace amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahu ma Allah Allah shine wanda yake amsawa wanda ya shiga kunci dan haka ran da duk ka gama kurewa kana cewa Allah na shiga wahala kana sauke hannunka bukata za ta zo to ka'ida ita ce in ka yi addu'a yau kai gobe kai jibi in ka ce ka gaji to ka yi wa kanka asara ci gaba har ka nuna wa Allah da gaske fa ka shiga wahala Allah maɗaukakin sarki kana kaiwa wannan matsayin a wurin shi a ran nan zaka ga ɗauki shi yasa na daga cikin kuskure ka ce kayi kayi kayi kayi kayi shin naira nawa kake bayarwa addu'a ta je wurin Allah ba ko kwabo to me zaka ce ka gaji wasiƙa ce balle ka ce ka gaji da buga stamp yau stamp din naira ashirin gobe naira talatin addu'a ce ɗaga hannu za ka yi kaza kaza kaza kaza kaza minti biyu minti biyar ka sauke gobe ma ka yi jibi ma ka yi gata ma ka yi ka yi yau ka yi an jima ka yi an jima ka yi haka annabi ya ce Allah yana son almulih mai nacin tsiya naci ka kafe ka abuga abuga abuga abuga kana nan nan da nan sai ga al'amura sun yaye amma kai kai kai kwana biyu sai ka ce to ai ma matsalar taki to waɗannan mutane sai ainihin aka kama shi sai wannan mutum nan da nan ya daga hannu Allah kafiran nan sun ci amanar mu sun yaudaro mu daga hannun manzon Allah Allah ka gaya wa annabi halin da muke ciki nan take sai aya ta sauka nan take aya sukutun da guda ta sauka a cikin alqur'ani an dade ana karanta wannan aya daga baya ne Allah ya shafe hukuncinta ya shafe karatunta sai zan labaran sai a hadisai haka waɗannan mutane saba'in Allah ya sanar da annabi halin da suke ciki a wannan lokacin ne shine ana suke cewa sai da annabi ya wata guda yana muguwar addu'a ga waɗancan mutane waɗanda suka kashe sahabban shi yana kyakkyawar addu'a ga waɗannan sahabban da aka kashe wannan ƙwaya ɗaya da ya rage a kan dutse wanda ya addu'a da aka sargafa igiya aka kamo shi suka yi mai kisan wulaƙanci nan take saura wancan da aka kama aka tafi da shi da suka je suka ɗaure shi yadda ka ga ragon sallah wannan ya kewaye ya tofa mishi yawo wannan ya harare shi wannan ya kaki ya furza mishi su ne ta mishi wulakanci hubaibu al-ansari sahabi ne ana nan a wannan hali bayan kwana uku sai ainihin suka ce to yau ce ranar da za mu yanka ka yana wannan hali sai annabi Allah ya mishi kashafin abin sai ya zama kamar wani satellite abin daga nesa amma gashi annabi yana hangen halin da yake ciki annabi yana zaune yana kuka aka kamo shi sai ya ce ku yi min arziki ku bani reza suka bashi reza matar da take ba mu wannan labarin wannan hadisin asalinta kafira ce amma daga baya ta musulunta ita ‘yar wancan mutumin ne da shi Hubaib ya kashe a wurin yakin Badar. Ita ce ta ce lokacin da muka miƙa mai reza zai gyaran fuska zai ɗan kankara gashin hammatar shi da gashin mara shi. Da wani ɗan yaro na wa ɗan ƙarami yana wasa sai na janye shi da gudu. Kada wai ya yanke shi da reza ya ga za a kashe shi. Sai ta ce sai da ya gama gyaran gashin jikin shi sai ya ce ku sake min arziki zan yi sallah raka'a biyu. Iya alwala yi sallah raka'a biyu. Sai ya ce wallahi ba dan kar ku tuhume ni da tsoron mutuwa ba da na sake roƙon arziki ku ban dama in sake yin sallah raka'a biyu shikenan tace sai ya ce to shikenan bismillah tace nan muka kama shi muka tafi da shi kowa da reza a hannun shi in muka je muka yi mishi tsirara sai mu tsaga naman jikin shi haka sai mu tsaga reza a jikin shi ka duba fa reza sabuwar reza fal a tsaga ta a cinya ka sai a ce ya kake ji inda Muhammadu ake wa haka sai ya ce Allah ya tsare shi ba ni son in ji kaya ta soke shi a yanzu halin da yake ciki yana wannan halin annabi na gani annabi yana hawaye babu yadda zai iya to shine annabi hankalin shi ya tashi ya zo ya musu addu'a Allah ka saukar musu da bala'i Allah ka saukar musu da masifa Allah kai musu kaza Allah kai musu kaza jama'a wannan a cikin salloli biyar a zahar la'asar magariba isha sallar asuba in annabi ya ce sami Allahu liman hamida shikenan rabbana walakal hamdu sai fara allahumma dammir fulanun allahumma anzil alaihim kaza allahumma anzil alaihim kaza Allah ka saukar musu da masifa kaza Allah ka tsananta musu Allah ka maimaita musu shekaru bakwai na fari irin yadda aka yi wa mutanen annabi Yusufa addu'o'i munana su kuma waɗancan annabi ne musu kyawawan addu'a wannan sunna ce har kiyama ta tashi kamar yanzu irin fitintunin da ake fama da shi kawai saboda ɗai musulmi sun ce shari'ar musulunci shi kenan har na sun tashi suna kashe-kashe suna kone-kone menene mataki akan haka in an zo sallar isha sallar azahar la'asar magariba isha duk salloli duk masallatai in dai sallar ta ku irin ta manzon Allah ce ba ta munafukai bace in dai sallar ku irin ta manzon Allah ce sai liman ya dago سمع الله لمن حمدا سيفار الدعاء اللهم دمر الكفر الذين يقاتلون أولياءك اللهم زلزلهم اللهم أنزل عليهم الداء المؤضل الله كسوك مسد توتا دباتا جمع غني jama'a mun fahimci wannan iri irin addu'o'i na duk bala'in duniya da lahira an karoka ba kai kuskure ba manzon Allah yayi wa kafiran zamanin shi Allah ka saukan musu da mura da mashako da zazzabi duk za a iya yin wannan addu'a duk annabi ya yi jama'a mun gane wannan da kyau ko gashi aka ce kanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shaharan sai da manzon Allah ya wata guda kwana 29 ko kwana 30 hina qutilal qurra'u sanda aka kashe mishi waɗannan alarammomi to amma yanzu akan wannan matsalar shi kenan sai wani malamin ya ce shi kuma a'a shi bai yadda ba gashi a cikin sahihul bukhari sai ce bai yadda ba to me za a yi sai ce a'a aje ayi addu'a kawai to ayi addu'a addu'a ibada ce in ba ku yadda Allah yake so ba zai karba ba ga yadda aka ce ayi matsaloli irin waɗannan al'amma matsala in ta zan ta sha make ta kewaye ko ina to ba zuwa za a yi wannan ya dan kwame a daka a'a ana alkunuti kuma ana addu'ar yau da kullun din fama ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hazina huznan ta ce tun da nake ban taba ganin manzon Allah ya yi fushi ba qattu ashadda minhu ban taba ganin manzon Allah ya fushi da ya fi irin wannan ba hankalin shi ya tashi makaranta alarammomi saba'in a yanka maka so a lokaci guda manzon Allah ya fushin da bai taba ba saboda haka da'a da'a bala'i da masifa ya rinka fatan Allah ya sauka da kafiran nan wannan alkunuti haka yake har duniya ta tashi sayyidina ali yayi fada da ainihin mushrikai ahlul kitabi yayi sayyidina ainihin umar yayi fada da mushrikai ahlul kitabi yayi shi yasa daidai ne yin wannan alkunuti alkunuti a sallar asuba wannan da muka gada kabiran an kabirin shehunne da waliyai malamai suka ce kuskure ne bai tabbata daga manzon Allah ba a ce kullun sallar asuba kadai za a rinka yin alkunuti hadisin da yazo akan haka hadisi ne da'ifi jiddan munkari karanta littafin silsilatul ahadith da'ifa mujallada ta biyu shi yasa haƙiƙanin al'amari don haka al-Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah malamai biyar suka ruwaito hadisi ingantacce Tariq dan Shahabin tabi'i ne ya tambayi baban shi baba ka zauna a ainihin Madina ainihin tare da Annabi da Abubakar da Umar da Uthman sannan a nan kufa ka zauna da aliyu a matsayinsu na khalifofi shin suna nacewa alkunuti kullum a sallah asuba sai ce ya ɗana ai bid'a ce alkunuti a sallah asuba kullum yasa jama'ar musulmi addinin musulunci a rinka tsayawa ana tacewa Allah cewa malamai walakin kunu rabbaniyina malamai ku zama masu renon jama'a bima kuntum ko tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna abinda kuke koyo da abinda kuke koyarwa ya zama kuna tarbiyyar mutane daga shi ma'ana sai ku tsaya ku tace kenan dan duk abin da aka ce tarbiyya ma'ana tacewa dan haka la budda min at-tasfiyati qabla at-tarbiyya a tace a tsaya a gyara sannan sai a tarbiyyanci mutane akai kenan sai a zauna lafiya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu babu man lam yuzhir huznahu inda al-musiba yace to bayan da ka ji cewa babu laifi in mutum ya nuna damuwa in masifa ta faru to ina kuma hukuncin wanda bai bayyana bacin rai ba a halin da musiba ta samu haka ce babu laifi in haka ta faru wa qala muhammad ibn ka'ab al-qurazi muhammad dan ka'ab al-qurazi yace al-jaza'u al-qawlu sayyi'u al-jaza in aka ce al-jaza gajan dangana rashin hakuri me rashin hakuri shine faɗin maganganu na banza lokacin da aka yi maka mutuwa ka rinka maganganu marasa ma'ana ka shiga uku ka lalace kana birgima wa zannu sayyi da kuma mummunan zato ka rinka nuna wa Allah to kai tunda dai wane ya mutu kai shikenan ka kade ka shiga uku ka lalace kana maganganun banza kenan kane wa Allah mummunan zato wannan magana al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani bai yi takhrijin ta ba sai dai al-Sheikh al-Allamah al-Muhaddis al-Albani a muktasar na Sahih Muslim mujalladin farko ya ce ta zo a cikin ainihin wato kitabut tafsir na Abdurrahman ibn Abi Hatim amma kuma daga Al-Qasim dan Muhammad dan Abi Bakar Siddiq wato ba daga Muhammad dan Ka'abu ba kenan wa qala Yaqub alaihi salam annabi Yaqub amincin Allah ya tabbata gare shi shi ko cewa yi innama ashku basi wa huzni ila Allah lokacin da ƴan uwan Annabi Yusuf suka je suka batar da Yusuf suka dawo suka samu dattijo yana ta kuka ido yayi kamar zai makance sai suka ce tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna hardan haradan aw takuna min alhalikin kana nan kana ta tunanin Yusuf har sai ka mutu ko sai ka samu wata tabuwa a matsala a rayuwarka sai ce innama ashku basi wa huzni ai ina kai kukan nunkufurci na ne nunkufurci da hausa shine wannan kalmar albastu ko ainihin inda Allah maɗaukakin sarki yake kiran madina yasriba yasriba la tasriba alaikumul yau bakin cikin da ya kai kamar zai kashe ka bakin cikin da sai ka ji wani irin abu yana taso maka daga kirji yana sama ya ce to wannan damuwa tawa ba ga kowa nake kai ta ba sai ga ainihin wato Allah basi bacin raina wa uzini da bakin ciki na ilallahi Allah nake kaiwa ashe duk wannan ɓacin rai da za ka ainihin haɗiye wannan baya nuna kuma baka nuna damuwa a zuci ba kenan dan anan abin da yake nuna kenan قال حدثنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كاغا وانا الرواية تمتانا جدا أينهم واتو أبو طلحة أبو طلحة مجن أور أنس تشين ينز أنس wato kanin shi ne yayo wannan hadisi daga wurin shi ko kuma ishaqu dan abdullahi dan abi talha wato dan kanin shi kenan Anas dan Malik shi mahaifin shi ya mutu lokacin da ya ji isowar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dan haka sai aka bar Anas dan Malik da shi da mahaifiyar shi da ainihin wasu kanne nashi to uban mahaifiyar shi sai ta aure ta aure ainihin Abu Talha Abu Talha ya samu rabo da ita shine aka samu Abdullahi to wannan Abdullahi sai ya haifi Ishaq kaga ya zama kanin Anas kenan kanin Anas shi Abdullahi wanda suka hada uwa ɗaya uba kowa da tashi to yanzu dan kanin Anas ne yake ruwaito wannan hadisi yace ya ji Anas dan Malik yana cewa ishtaka ibn li Abi Talha wani ɗa na Abu Talha ya taɓa ainihin yin rashin lafiya qala Anas yace famata wannan ɗabe da lafiya kuma daga baya sai ya rasu wa abu talha ta kharijun a lokacin abu talha ya fita falamma ra'atim ra'atuhu annahu qad mata yayin da matar Abu Talha uwar Anas ta ga ɗanta ya rasu hayya'at shay'an sai ta tsaya sai ta ɗan kintsa yaron ta mai wankan gawa ta mishi likkafani ta sa mishi turare wana hatfu fi janibil baiti sai ta ɓoye shi a wani gefe na ɗaki mahallin shahid kenan kun ga an yi mata mutuwa madadin mijin ya same ta duk gaba ɗaya ta jike hijabinta da majina da hawaye tana ta birgima a a sai ta wa yaron wanka ta gyara shi sai ta ɓoye shi ma a gefen ɗaki ina ma'ana haka bata nuna damuwar ta ba ma kenan dan gashi da mijin ya zo ba ma zai ga damuwa gare ta ba falan ma a abu talha qala kaifal gulam da abu talha ya zo sai ya ce yaya yaro da jiki qalat sai ta ce qad hada'at nafsuhu kaga wannan mata gwana ce malama ce ta goge game da siyasar duniya da siyasar rayuwa jama'a tana daga cikin manyan mutane da manzon Allah yake girmama su yake jinjina musu dubi cewa ta hada ad nafsuhu ran yaron ya dan shakata kadan kaga ba ta ƙarya ba in ta ce yaron ya mutu mai yiwa uban ya gigice idan ta ce kuma yaro yana nan jiki rum mai yiwa al'amari amma sai ta kalmar da za ta iya ta kubutar da kanta daga ƙarya kuma shi zai fahimci kamar yaron yana nan amma ya ma samu sauki dan haka ba lallai sai ya gan shi ba wa arju an an yakuna qad istaraha tace kai ina fatan ma yaron ya huta daga wannan dan dan sanyin rai da ya samu kadan haka wa zanna abu talha annaha sadiqa abu talha sai ya tsammaci cewa ai ma gaskiya take faɗa mishi qala ana sai ce fa bata sai ya kwanta to wannan riwaya an takaita ta kwarai da gaske bukhari ya ruwaito wannan hadisi so biyu muslim ya ruwaito shi so da dama wannan shine wuri na farko da bukhari yake ruwaito hadisi bukhari ya sake maimaita wannan hadisi a lamba hadisi na dubu biyar da ɗari hudu da saba'in daidai to a can aka samu ƙarin riwayoyi cewa ta caɓa ado da ta yi abinci mai daɗi da miji ya zo ya ci abinci ga ado ta yi shi kenan suka yi kwanciyar aure can lokacin asuba shine aka ce falamma asbaha tasala lokacin da ya kai asuba sai ya je wankan janaba falamma arada an ya kharuja da ya nufin zai fita daga gida zai tafi masallaci a'lamatu sai ta sanar da shi annahu qad mata cewa yaro ya mutu nan duk an yi mana riwaya da ma'ana ne hakikanin yadda abin ya faru da ya kintsa zai fita sai ta ce Abu Talha ina da tambaya yanzu nan idan a ce muka yo aran wani abu daga wani gida idan masu abin nan suka nemi mu mayar musu da kayan su ba za mu mayar musu ba sai ce a za mu mayar mana sai ta ce to kai hakuri Allah ya karbe ajiyar da ya baka aro to nan ne sai ya hau bambamin faɗa me yasa baki gaya min ba sai da janaba kaza kaza kaza kaza kaza sai ya fita cikin fushi ya je sallah sai ya gaya annabi sallallahu alaihi wa sallama shine fa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama thumma akhbara annabi sallallahu alaihi wa sallama bima kana minhuma ya je sallah tare da annabi ya gaya annabi abin da ya faru faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce la'alla Allah an yubarika lakuma fi lailatikuma shikenan muna fatan Allah ya sa muku albarka a wannan saduwar ka daina fushi ba fada za ka yi ba tunda haka ta faru ka yi hakuri Allah ya sa albarka a wannan daren da kuka yi saduwa qala sufyanu sufyanu mai riwayar hadisi yace fa qala rajulun min al ansar wani mutum cikin mutanen Madina yace fara'aitu lahu tis'ata auladin kulluhum qad qara'a al qur'an wannan yaron laha sai da naga wannan yaron da aka haifa sai da naga ya haifan mata jikoki guda tara dukkaninsu sun haddace alkur'ani a wata riwaya ma kafin su balaga tunda manzon Allah ya addu'a ba za su zama ƴan iska ba waɗanda in za a raka su islamiya sai ka tafi da gudu mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana a nan abin da ake so a nuna maka wannan hadisi wannan mata an yi mata mutuwa amma da bata bayyana bakin cikinta ba ko to aka ce ya halatta in zaka iya daurewa na daga cikin fikihun da zamu fahimta a hadisin nan ashe lallai ne mu koyar da matanmu harkokin jana'iza na yau da kullum domin ga wannan mata ita da kanta tewa yaron wankan gawa ta yi mishi likkafani ta kintsa shi tsaf ta samu karamin makaranta ta ɓoye abinta a gefe yanzu saboda jahilci da aka bar mata in ka siyo likkafani ka ajiye a gidan Allah wata ba za ta kwana a ɗakin ba likafani farin yadi in ka siyo ka je tela ya dinka maka ka zo tana munna ta take riga sallah ne ka ce a likafani ne yau mun ji hadisin buhari ne an ce ba laifi a tattali likafani ta ce likafani in kwana da likafani a daki ba za ta kwana ba makara in ka kawo gida ba za su zauna a gidan ba me yasa makara ba gwangwala ba ce ba katako ba ne ba ice ba ne amma wai kawai daga an shirya ta ta zama makara wai ta zama abin tsoro yadi farin yadi ne fa da za ta iya hijabi da shi ana mai da shi likafani wai sai ta fara jin tsoron shi saboda kawai mutane zuciyarsu ta zama ba yahudiyar zuciya babu mai tsoron mutuwa a duniya irin ba yahudi dan haka duk inda matsala ta hada su da Allah sai Allah ya ce fataman nawul maut in ba ga tsoro ba ku fatan ku mutu mana wala yatamannawnahu abadan sam ba za su yadda su burin mutuwa ba bima qaddamat aydihim saboda mugun aikin su yanzu ma duk wanda kaga yana wa mutuwa irin wannan bakin tsoron mugun aiki ne da shi kamar yadda mawaki ya ce yar gaskiyar mu kadan ce ma'ana in gaskiyar ka kadan ce baka son ka tafi baka shirya ba kenan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sannan wannan na daga abin da ke nuna mana in aka samu ainihin wato mas'ala te mas'ala to karshe kawai abin da ake so a yi addu'a Allah ya cike abin da albarka yanzu gashi wannan matsala duk da tai matsala annabi ya ce to yanzu dai abu ya faru ya wuce amma Allah ya sa albarka kawai shikenan addu'ar manzon Allah gashi sai da ta samu jikoki tara sun haddace alqur'ani kuma ma ta yaya auren ya fara tun farko auren nata tana zawarcin ta kawai sai ainihin shi wannan mutum ya ganta yace yana son ta sai ta ce a ba irin ka ake ki ba amma kai kafiri ni musulma aure bai halatta ba wannan mata tana da zuciya irin ta maza ba ruwanta da wani kyale-kyale shi kuma sai ya zarge ta da ai kyale-kyale take so sai ce a wallahi ba manufarki kenan ba ke dai kin gaban da fara da ja ina ma na fara da ja ban da zinare ban da azurfa ba wazo biya ba kwandala ba ni da kotaro kawai kike son kice ni ban da aqida tace wallahi ba abin da nake nufi kenan ba tace kai ka jima da zaka musulunta wallahi musuluncin ka ne sadaki na ba ni son kotaro a hannunka dan ka san abin da gaske ake ba wai wani abu ne ake nema a hannunka to shi kuma ya ga shi dan banza ne ga mata ga musulunci wani irin asararre ne shi da ba zai je musulunta ba sai ya ce mu tafi sai je nan da nan ya musulunta a to in ba haka ba wace irin asara ta wuce wannan ga mata balarabiya lafiyayyen mata ga ainihin musulunci ka zauna gwauro ga kafirci da wani duhun zaka je da duhun daki ko da duhun kabari shi ne ya musulunta kun gani alheri ya tabbata gare shi ya zama daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gashi sakamakon wannan aure mai albarka sai da ta samu jikoki tara ya kamata jama'a su koma baya su rinka bincikawa shin menene yake sa ne yanzu ake haihuwar ƴaƴan iska na daga dalilan da ke sa dai a haihu ƴaƴan iska babban dalili shine kaddara da hukuncin Allah in Allah ya hukunta duk islahinka duk nagartarka za ka haifi ɗan banza wannan babu yadda za ka iya domin ga annabawa sun haifi kafirai ga annabi Nuhu ya haifi kafiri to kaga anan za a ce annabi Nuhu bai iya tarbiya ba ne a'a da wannan nema malamai suka ce hadisin da aka ce wai alwaladu sirru abihi wannan hadisi ba hadisi bane wai duk inda kaga ɗa to sirrin uban shi ne in kaga ɗa ɗan iska to uban ma da tsohon ɗan iska ne wannan ƙarya ne a'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko abu na biyu daga cikin dalilan da ke sawa a samu ƴaƴa waɗanda suke marasa tarbiya ko ƴan iska shine rashin gina auren akan sunna rashin gina auren akan sunna sannan in aka haifi ƴaƴan a ƙiyin sunna wajen haihuwarsu a ƙiyin sunna wajen ainihin tarbiyarsu rashin yin sunna wajen yin aure to ya mamaye komai tun daga farko har ƙarshe kai dai kawai ka ganta ka ci gaba da taɗi da ita a kwararo sai da baban ta ya ganka ya ce yaya lafiya a kana son ta ne sannan ka turo aka bashi haƙuri sannan aka fara nema tun daga nan an samu ainihin wato murhu ya goce ba yadda za a yi miya ba ta zube ba ta zube kuma ta kashe wutar kaga mas'ala kenan sannan a zo a haifi a zo wurin saduwa wurin saduwa ba a koya mata tarbiyya ba ita yar al'ada ce kai dan al'ada ne kai me ka sani kawai tun da amarya ta zo kai alkafura ka faɗa kanta ba abin da ya shafe ka me ake menene manzo Allah yake duk wannan bai shafe ka ba wani angon ma saboda maguzanci abokan shi ne suke kai shi daki abokan shi ne za a yi wanka a tafi da manya-manyan riguna ana zuwa sai a ɗauki amarya a cicibe ta a wurga kan gado a ɗauke shi a wurga kan gado tana kaucewa ana haɗa su ana munafukai yanzu ne za ku nuna mana kaza kaza kaza ana guda ana duk wannan maguzanci kuma wai a ce ana son daga baya a zo a samu ɗa na gari anewa Allah wa yau ne Allah yana da littafin kowa a hannun shi sannan a zo saduwa wata tsohuwa wata kakata ta yi mata wasiya to wata shida kan mu ji kan mu gani wata shida wai ka aji ka a gani ka aji labarin ciki ka a gani shikenan ango ya zo zai sadu da ita ba za ta yadda ba ana kokowa ina addu'ar da annabi ya ce a yi tun farko ya kama kanta ya mata addu'a Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi Allah ka hada ni da alherinta Allah ka ainihin hada ni da alherinta take dauke da shi Allah ka raba ni da sharrinta Allah ka raba ni da sharrin da take dauke da shi sannan ku tashi ku yi sallah nafila raka'a biyu ta bi ka a baya sai dai in tana al'ada shikenan ko kai ka yi sallah ko kuma ku jinkirtar da sallar daga baya in ta dauke al'adar ta sai ku yi sannan a zauna kai mata nasiha tai maka nasiha shikenan a zo saduwa kuma annabi yace a ce bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana Allah da sunanka muke farawa ka nesanta mu daga shaydan ka nesanta shaydan daga arzikin da zaka bamu na da annabi yace in Allah ya kaddara saduwa za a samu da a wannan saduwa shaydan ba zai cutar da shi ba duk ba shaydan ne shugaban waɗannan gantalallu ba to sai zan duk ba a yi waɗannan abubuwan ba an zo saduwa sai da aka yi kokowa da kyar ka ne mata ashar tana Allah ya isa mata kafa kana saduwa da ita tana Allah ya isa kana ashar kana sai aka zo aka samu da sai ku ce dan ba zai ashar ba ba da ashar din aka same shi ba ba ita ce bismillah ba ita ce kan gidansu ba jama'a mun fahimci sirrin yadda ake samun yayan iska ko ku je ku karanta littafin tarbiyatul aulad fil islam na al-sheikh al-marhum nasih abdullahi nasih ulwan Allah ya gafarta mishi saboda haka ka dai ji wannan da aka bi ka'ida sadakin ma a sauƙaƙa mana amma yanzu sadaki har ya zama ma yanzu sadaki ma na alfahari ake sai a ce sadaki miliyan biyar kayan auren shi kenan madadin tun ana kai kayan aure ma a fantimoti ana cewa bid'a yanzu ma gaba ɗayan fantimotin ma ne ma yake zama ƙauyanci motoci yanzu ake shiryawa wannan mota tana ɗauke da kayan shafe-shafe jambaki da gazal da hoda da fankeke wannan ainihin mota tana ɗauke da siket da kayan rigan mama wannan mota tana ɗauke da blouse wannan mota tana ɗauke da zannuwa shikenan a taho wai za a tafi kai kayan aure wai motocin da motocin su ne fantimotin su ne akwatin sai a baro su a gida waɗanda suka kai kayan kuma sai a taho da wata mota ta musamman safaya in suka kai su juyo saboda mukami sai daga baya a zuwa ce ana neman wai albarka a aure jama'a mun gane limaman kuma su zo bid'a akan bid'a kenan abinda annabi yace su kuma limaman ba da haka za su yi ba kowane limami shi kuma wace bid'a ya gada ita zai yi sannan sai ya dora haraji zaure za a biya kudin zaure za a biya kudin fatiha za a biya kudin kaza za a biya kudin kaza za a biya su ma iyayen ba a baya suke a wajen bid'a ba kudin gaisuwar uwa kudin gaisuwar uba wata tsohuwa tana can a kaza za a kai mata kaza wani tsoho yana can auri kaza za a kai mai kaza duk baki ɗaya kun azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya duk kun sayar da albarka auren to ya za a ba za a samu yayan iska ba ga sunan yan ta gaban hadari ana ba su baki suna ina su ba su san wannan ba saboda haka mutane ya kamata ku koma ku dubi matan nan taro bata karba daga mutumin nan ba taro bata karba ba da aka haifi dan manzo Allah ya ce in kin haihu karki sake ki bashi komai a zo da shi zan yi mishi hudu ba dan ka san matan nan da gaske take yi sunna in baka yi ka ba da wuri kenan as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wallazina taba'uhum bi ihsanin waɗannan su wallazina tabawwa'u dara wal imana kenan mutanen Madina ne mutanen manzon Allah ne da ta haifi dan da daddare sai ta ce ana tsaya akan shi kai gadi ko ruwa kada a bashi yazo mama yaro na kuka ta ce ina ba zai mutu batun da manzo Allah ya ce sai an kai shi an yi mishi hudu ba haka yaro ya kwana yana kuka yanzu aka haife shi an mai wanka da tsakar dare an hana shi nono an hana shi ruwa yana ta tsandara kuka saboda manzon Allah ya ce in kika haife shi kai ya ci komai sai ni na yi mishi hudu ba ta gwammace dan ya mutu in kai ne zaka ce ya ad-darura tubihul mahzura duk zancen banza ya share zancen manzon Allah a ce ai larura tunda yana kuka ai manzo Allah ma yana da tausayin yara haka kaza kaza duka ita ta awili amma ita ta ce Anas ka tsaya akan wannan yaro yaro ya kwana kuka Anas ya ce ni kuma na kwana gadin shi gari na wayewa na kai yaro wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ji Anas sai annabi ya ce ice ko kun taho da wasu yan dabinai aka ce Anas ya samu annabi ma yana wa raƙuman zakka an kawo raƙuman zakka annabi ne musu lamba nan da nan annabi ya aje abin yin lamba ya karbi yaro ya ce ina dabi ne da za a yi mishi hudu ba ana sai shika da gudu ya je kawo dabino shikenan manzo Allah ya zo wa yaro hudu ba ya rinka dirmusa mishi dabino a baka yana ainihin hadiya manzo Allah yana fara'a yana cewa dubu mutanen Madina tun suna jirajirai suke cin dabino akwai san dabino annabi ya sa mishi Abdullahi ya sa mishi albarka shine kaji riwayar da kaji Ishaqu dan Abdullahi dan Abi Talha annabi ne ya sa mai wannan sunan Abdullahi din to shine ainihin wannan yaron da annabi ya addu'a kuma ya sa mai wannan sunan shi ne ya haifa wa uwashi jikokinta kenan guda tara dukkansu suka haddace ƙur'ani ba su balaga ba karanta littafin riyadu salihin ka ji sirrin albarkar kenan auren me sadakin aurenta musulunci duk musuluncin nan da muke yi duk sadakinta muke ta biya har yanzu sukutun da guda duk inda kaga musulunci to sadakin uwar Anas ne ai ga san albarka da bambanci to ka je kaga waɗannan yaran da suka aini aka kashe miliyan kaza wajen auren iyayensu ka je ka gani saboda tsiyama ba ma a fara koya mishi fatiha ko kalmar shahada har ya girmama ba abin da ya shafe su da wannan yahudanci kawai za a koya mishi saboda dama haka aka faro an faro al'ada bid'a kafirci maguzanci an zo an haɗe da yahudanci da nasaranci babu islama a ciki gaba ɗaya dan haka yana girma kawai shikenan ya zama saurayi nan da nan ya zama shine kaza yana business kasashen waje kasashen kaza kaza kaza yana dawowa yana samun uban ba lafiya shikenan ya gano yadda tura suke bature in uban shi bai da lafiya ko in uban shi ya tsufa a kasar turai in in suka dami iyayen kawai kullun asibiti sai ya ce aiwa allura uban ya mutu kawai ko kuma kawai aje ga wani wuri nan sai ga an je akwai wani gida da ake tara tsofaffi yadda kasan gidan marayu kowa kai uban shi kawai ku je can ku ta jiya mu muna da duniya a gaba bature ina yake da imani shi kenan kai ma tun da tsarin da ka bi kenan turanci ka nuna mishi ya je ingila ya ga yadda ake wa tsofaffi ka kai shekara sittin za ka ba shi wahala shi ka hana shi jin daɗin rayuwa sai kai ka gidan tsofaffi a je can aje ka kawai shi ko zuwa gaishe ka zai hauka yake yi kawai haka ce ka mutu shi kenan sai dai dan tsaya kara idan shi haka minti biyu kawai shi kenan wallahi ya tashe ka aiki kenan har abada ba zai ce Allah ya ji kanka ba ka koya mai qur'ani ne qur'ani ne ce wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani sagira ka ce Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka yi mini ina karami baka koya mai wannan ba don haka ba zai yi ba Allah ya kiyaye babu sabri inda sadamatil ula imam al-bukhari yace hakuri yayin da musiba ta samu a karan farko ne sa'ad da masifa ta girshe ka a lokacin ne in aka ce ka yi haƙuri in ka yi haƙuri haƙuri zai maka amfani amma bayan ka gama kuka kwana da kwanaki ai dole ka yi haƙuri dama don haka haƙuri a karan farko ne sanda masifar ta girshe ka a lokacin kake haƙuri ya zan haƙuri wa qala umaru radiyallahu anhu sayyidina umar yace ni'mal idilani wa ni'mal ilawa madalla da mangala biyu da ɗan tsibi a sama ina ma'anar wannan larabcin in aka ce misali kana da jaki mai ƙarfi za ka yi mishi mangala dama da hagu a cika sannan kuma sai ka samu wani buhu sai ka aza a tsakiya to abin da umar ke cewa kwatankwacin haƙuri kenan dama da hagu da kuma tsakiya shine ni'imal idlani madalla da mangala biyu dama da hagu wa ni'imal ilawa madalla da dan tsibi wanda ake azawa a tsakiya sai yace allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna kaji fassarar maganar shi yace da Allah yake cewa masu haƙuri su ne waɗanda in masifa ta same su sai ka ji sun ce daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtaduna kaga kalma ta farko sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun koma ga Allah na biyu Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma kaga mangaloli biyu kenan misali sannan wa ula'ika humul muhtaduna shine na tsakiya kenan wa qawlihi ta'ala da kuma bayani akan maganar Allah da yace wasta'inu bis sabri was sala ku nemi Allah madaukakin sarki ya agaza muku ta hanyar hakuri da kuma tsayar da sallah in kana son Allah ya taimake ka akan harkokinka to shikenan abin da zaka sai ka rinka hakuri ka kuma rinka tsayar da sallah wa innaha Allah yace saboda ita sallah la kabiratun tana da wahala illa alal khashi'ina sai ga masu kankan da kai ga Allah sai masu tsoron Allah suke iya tsayar da ita bayan da Bukhari ya mana sharar fage da zance na Sayyidina Umar da ayoyin Alƙur'ani sai kuma ya ce haddasana Muhammad ibn Basharin qala haddasana Gundar haddasana Shu'ba an sabitin qala سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى أنس يتي ناجي منزان الله إرادة أمنشن الله سبتا غريشي واتو منزان الله ياتي haƙuri a karan farko ake wannan hadisi mun karanto a baya sababul wurud dalilin da yasa annabi ya faɗe shi wata mata annabi ya bata haƙuri tana kukan mutuwa a wurin kabarin ɗanta shine ainihin ta cewa annabi ya kawai bata wuri daga baya ta gane annabi ne ta zo tana tuba annabi ya ce ai haƙuri a karan farko ake domin zuwa ta tana cewa to na yi haƙuri na yi haƙuri sai manzo Allah ya ce ai haƙuri a karan farko ake tun farko da muka ce ki haƙuri da kin yi da kin samu ladan shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan ainihin anan zamu kwana insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za a ci gaba insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah